الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يومنا رانا الخميس عشرين دا أكو جوات الرجب hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1446 da ya dace da 23 ga watan ɗaya shekara ta 2025 miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam ci gaba da karatu na musalahu alhadith a cikin wanda littafi mai albarka mai suna nukhbatul fikar ta alhafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullah a wannan darasi namu na goma a darasin da ya gabata malam ya yi bayani akan wato dalilai ko kuma nau'ukan hadisai waɗanda wato ba za a karɓe su ba malamai suka yi bayani cewa ba za a karbe su ba shine hadisi almardudu wato wanda ake raddinsa saboda wata illa daga cikin illoli da ke hana a karbi riwaya wanda ya yi bayani akan almu'allak almursal almunqati haka kuma almudallas su wannan kamar bangare na biyu ne daga cikin abubuwan da ya ambata cewa aka yi raddin hadisi ko kuma a soke shi saboda dalilai guda biyu dalili na farko a saƙaƙu fil isnad shi ne isnadi ya samu matsala da fuskar cire wani rawi ko kuma wasu ruwatu daga cikin rijalus sanad na wannan hadisi wanda shi ne aka yi magana a darasi na tara da ya gabata a bangare na biyu shi ne a ƙwa'an firrawi shi ne a soki rawi saboda wani dalili to shi kuma sukan rawi kamar yadda za mu ji kashi biyu ne wani a soke shi a ɓangaren adalarsa ana a ce ba adili ba ne mutumin banza ne ko kuma a soke shi ta ɓangaren hardarsa tunda abu ne wanda yake da alaka da karatu da ake haddacewa a kiyaye shi imma a kirji ko kuma a littafi kamar yadda bayani ya gabata to shi ne mala ya ce sun maɓa'an to sai bayani akan abin da ake kira da abba'an shi ne suka ga rawi abin da ake kira da aljarhu akan ce aljarhu shi ne a wa rawi rauni su da lokacin da aka wa rawi rauni to za mu ga cewa ba za a karɓi riwayarsa ba eh duk da a wani zubin akwai dalilin da zai sa kuma a karɓi riwayarsa kila in ya samu mutaba in hadisin ya zo da hanyoyi daban-daban kamar yadda za mu ji to sai malam ya ce in ma an ya kuna li kazibin rawi to wannan suka takan zamo mataki-mataki malam ya ambaci abubuwa kusan guda goma wanda kowanne, kowanne daga cikin goma ɗin nan aka soki rawi da shi to shi sunansa suka sunansa a fa'anu to shi ne sai fara da mafi girma kuma mafi muni abinda za a jefi rawi da shi shi ne ce ko dai ya kasance likazabin rawi wato kan cewa shi rawi ɗin makaryaci ne ya shahara da kirkiro maganganu kuma sai ya jingina ma annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya kirkiro isnadi sai ya dora ga wani hadisi ga wani matanin hadisi wanda yake kila tabbatacce ko kuma shi ma din matanin ma kirkirarre ne eh akwai lokacin da da matanin da isnadin dukkaninsa kirkira ne na shirawi akwai zubin akwai lokacin da kuma kirkira din zai zama ɗaya daga ciki wani zubin isnadi zai kirkiro sai ya ɗora ma matani wanda yake lafiyayye wani zubin kuma matanin zai kirkiro sai ya samu isnadi ingantacce sai ya manna masa duk akwai irin wannan to kowanne dai an ka samu dai sunansa ƙarya eh to duk wanda aka kama da wannan haraka ɗin ko da so ɗaya ne to shi ake kira da kazzabun abin da shi ake kira da kazzabun ko wadda'un eh musamman in ƙaryar tashi ta yawaita to wannan dalili na farko kenan eh a shi yasa za ku ga malamai Uh, sun yi ta bayani a kai tsakanin waɗanda suka shahara da wannan tsakanin kuma uh, hadisan da suke ruwaita kuka sabu littattafai ba su bagana a kan alijarhu wata adilu to za ku yi ta gani kamar na ibn abi hatim to za ku yi ta ganin ire-irensu haka da littattafai shi karan kansa alhafiz da littafinsa uh, tahzibu tahzib ko taqribu tahzib to duk yayi bayani akan waɗannan abubuwa haka littattafan Shamsuddin Zahabi ko da abin nan kuka samu siyaru a alamin nubala to za ka ga ya kawo misalai da wasu ruwatu waɗanda suke ba za a karɓa ba wanda ya shafi littattafai kuma akwai irin su almawdu'atu ta abdurrahman abul faraj ibn al-jauzi akwai irin su alfawa'idul majmu'a ta muhammad ibn ali ash-shaukani shi ma yana nan irin su allali'ul masnu'a na jalaluddin suyuti to za ku ga suna ta kawo irin waɗannan hadisai na ƙarerai au tuhumatihi ko kuma a tuhume shi bizalika da ƙaryar shi kuma wannan yana faruwa lokacin da aka gan shi yana yi ma mutane karya a mu'amalar shi da su amma kuma ba a taɓa kama shi da ƙirƙiro wani hadisi ya jingina ma ma'aiki ba amma an gan shi yawawa ne karya daga cikin mutane ke yawawa ne yawawa ne yawawa ne to in aka samu irin wannan a isnadi to sai malamai su ce haza muttahamun ma'ana ana tuhuma ta kan cewa yana iya yiwuwa ya yi annabi ƙarya in dai zai iya wa mutane ƙarya tun da asulan ƙarya haramun ce a musulunci ko? ta idan zai iya wa mutanen da yake mu'amala da su ƙarya to zai iya yiwuwa ya yi wa annabi to shi yasa sai malamai su ce wannan muttaham ne bil kazibi na uku aw fuhshi galatihi ko kuma kuskurensa ya yi yawa a harkar ilimi yana da kurakure da yawa to wannan shi ma dalili da wanda ka sa ba za a karɓi riwayar rawi ba wanda yake da yawan kuskure galat duk sanda zai ɗauki abu ko zai ɗauki karatu ko zai ba da abu sai ya yi kuskure ma'ana kuskurensa ya yi yawa kuskurensa ya rinjaye ma daidai ɗinsa to shi ma an ka samu wannan ana ana raddin maganarsa shine fahushu fahushi galatihi ma'ana kasura galatuhu kuskurensa ya yi yawa au gafalatihi ko kuma rabkanarsa ta yi yawa mugafali ne yana da rabkana sosai to shi ma an samu irin wannan a isnadi shi ba za a karɓi riwayarsa ba au fiskihi ko kuma aka soke shi da cewa shi fasiki ne waye fasiki shi ne wanda ka aikata ɗayan abubuwa guda biyu ko dai kabira babban laifi kuma ba so ɗaya ba so biyu ba ya ɗan yawaita aikata wannan kabira ɗin irin su zina irin su ƙarya da aka ambata a baya irin su annamimanci irin su giba irin wayannan dai alkaba'ir in aka same shi yana aikata sashensu kuma ba so ɗaya ba so biyu ba abin ya ɗan soma yawa to wannan ana kiransa fasiki inda bai tuba ba ko kuma yana wasu abubuwa wanda ke keta muruwa eh me ya keta muruwa shine abu zaka ga kila halas ne amma kuma mutanen kirki ba sa aikata wannan abu irin cin abinci a kasuwa ga wanda shi ba kasuwa yake rayuwa ba irin tafiya babu hula ko tafiya da takalmi ɗaya ko tafiya ma ba takalmi to shi ma mai irin wannan sunansa fasiki duk da kaga ka ci abinci kasuwa halatta ne ko da ba ka da shago kasuwa ko da ba ka rayuwa a kasuwa halatta ne amma kuma mutanen kirki ba sa yin su a da in ka ga mutu ya ci abinci kasuwa to watakila shago gare ko nan wurin neman abincin shi yake to wannan kaga babin lalura ko kuma a ce a ga mutum na tafiya ba hula shi ma wannan asali halatta ne eh amma ba sifa ce ta mutanen kirki ba eh mutanen kirki ba sa yawo da kai saki amma ba kada hula to akan samu wani kyalle sai a rufe sai a rufe kan eh sai a rufe kai aka tafiya ba takalmi shi da takalmi ɗaya an samu hadisi ya hana amma ka yi tafiya ba takalmi wannan halatta ne kamar yadda annabi ya ambata kada ɗayan ku yi tafiya da takalmi ɗaya ko dai ya sa su ko ya cire su gaba ɗaya to cire takalmin gaba ɗaya halatta ne amma ba yake mutanen kirki ba ne eh to ire-iren waɗanga abubuwa su mamayen su ba a karɓar maganarsa ko da misali alkali ya ce ka kawo shaida a kotu sai ka kai shi alkali ya bincika aka same shi da wannan to za a yi raddin shaidarsa to shi ne mai tufatul hukami yake cewa wal'adulu man yajtani bulkaba'ira wa yattaqi fil ghalibi sagaira وما أبيح وهو في العيان في الإيان وهو يقده يقده في مروءة الإنسان wanda adili shine mai yajtanibul kaba'ira wanda yake nisanta kaba'irai eh zai iya yiwa ya aikata kabira can ba a rasa ba kila dan kama shi ya dan yi ƙarya ɗaya biyu haka eh amma adili ba zai ba karya yau ba gobe ya yi jibi ya yi gata ya yi a wannan ba adali ba ne fasiki ne haka adali ba za a gan shi yana giba ba ko yana annamimanci a wannan ba adali ba ne fasiki ne fasiki ne kuma ya haka ba ɗaya ba biyu ba abin ya yawaita haka wa yattaqi fil ghalibi sagaira haka a mafi rinjayen ƙananan abubuwa kuma yana nisantar su waɗanda su ba su kai girman kaba'irai ba eh to su ana iya samun yana yin sashi amma mafi yawansu ya daina an gani abubuwan da za a ce kila haramun ne amma ba su kai haramcin waɗancan da muka ba da misali a kansu ba sannan wa ma'ubiha abinda kuma aka halatta a shari'a aka halatta ma mutum ya yi amma kuma fil ne a idanun al'umma ya ƙadahu fi muru'atil insani in mutum ya yi shi yana kawo suka ga mutuncinsa to shi ma yana nisantarsa to wannan duk sanda ka ji an ce adali abinda ake nufi kenan su haka fasikanci kuma akwai na bangaren shi ma duk da dai zai ambace shi a sashen bidiya amma dai nan da ya ce a fiskihi to abin da yake nufi kenan wanda za a same shi yana aikata wani babban laifi an wahamihi ko kuma a samu rawi yana da yawan wahami me ake nufi da wahami shine yana zaton abubuwa kamar kaza ne kuma alhali ba haka bane zai zo makaranta ya ɗau karatu amma sai ya ɗauka kaza malam ya ce alhali ko ba haka bane kuma hakan ya maimaitu ya maimaitu ya maimaitu to wannan ba a karɓar maganarsa in ya ce malam ya ce a aje maganarka eh ba za a karɓi ruwayarka ba an ta sahibul auhami au mukhalafatihi wani zubin kuma rawi akan soke shi a lokacin da ya saba ma wanda ya fi shi zama siƙa shi amintacce ne akan karɓi riwayarsa amma kuma sai wata riwaya wadda kuma ya saba ma wanda ya fi shi zama siƙa ya fi shi nagarta ya fi shi karatu ya fi shi kwanya ya fi shi halaye nagari da tsoron Allah da taƙawa tutun da ya saba masa shi ma za a suke shi sai a karbi ta shi wanda ya fi shi zama siƙa ɗin au jahalatihi wani zubin kuma akan soki rawi a lokacin da ya zan baya da tarjama a wurin malamai malamai ba su san shi ba majahuli ne sai ta jahala din nan kashi biyu ce akwai jahalatul aini akwai jahalatul hali akwai wanda kwata-kwata ba a san shi ba kamar su waɗancan da ke ƙirƙiro isnadi sai kaga sun ambaci rawi ɗin da gaba ɗaya ba baya da suna a cikin a cikin littattafan malamai ba san shi ba jahalatu ainin kenan sun ce zaidu dan wani kuma gaba ɗaya malamai ba su san shi ba akwai wanda kuma a'a an san shi amma ba a san halinsa ba shin mutumin kirki ne adali ne ko fasiki ba a sani ba saboda ba a samu cikakken bayani dangane da rayuwarsa ba daga cikin ruwatu akwai waɗanda adda wannan sifa to wannan ana kiranta da jahalatul hali an jahilci halinsa zai iya yiwuwa mutumin kirki ne kuma zai iya yiwuwa ba mutumin kirki ba ne to saboda yiwuwar ɗaukar ɗayan biyun nan sai malamai suka ce a ƙyale maganarsa saboda kada a ɗau maganarsa ya zama kuma mutumin banza ne sai malamai suka ce a haƙura to da jahalatul aini da jahalatul hali duka kowace an ka samu a rawi ana raddin maganarsa ba za a karba ba aw bid'atihi ko aka samu rawi dan bid'a ne eh kuma bid'a ana ana nufin wadda bata kai kafirci ba eh in kan ta kai kafirci wannan ko maganar sa ma ba yi ba a karban maganar kafiri ba a karban shaidarsa nan duka ana kaddara maka idan shi rawi yana musulmi ne kuma aka same shi da waɗanga abubuwa eh yana 'yan bid'o'insa irin su taron maulidi misali ko kuma bid'o'in da dai ba za a ce an kafurta mai su ba an gane yawwa ko kuma shi bai yi karatu ba amma ya haɗu da wani mugun malami sai ce mai aiga wata hanya ta wani bawan Allah wanda in ka bi ta za ka samu aljanna sai ya ba shi ɗariƙa ya je yana lazumin safe da na yamma sannan yana wazifa bisa ga bayanin da wancan malamin ya yi masa to wannan sunansa ɗan bidiya amma ba kafiri ba ko da ko an ƙaddara ɗariƙan na akwai abubuwa na kafirci tun da shi ba a kan haka ya riƙe ta ba kuma bai san da su ba to yana da uzuri sai san da karatunsa ya zurfi ya dinga karanta littattafai na ɗariƙa ya dinga ganin kafirci ko ya samu wani malami ya mai bayani to wannan shi kenan tun da shi ya yi ne bisa ga waccan shubuhar da malamin ya ɗora shi cewa ai hanya ce wadda za ta sada shi da Allah eh to akwai su da yawa wannan su ake kira awam a cikin ɗariƙa su waɗannan ba za ka kafurta su ba an gane sunansu musulmi waɗanda suka fada cikin kuskure saboda shi lokacin da yake abin yanayi ne a tsammaninsa abin daidai ne saboda babu karatu to irin waɗanda su ma duk da haka ba za a karɓi riwayarsu ba a babin riwaya ba za a karɓi riwayarsa ba amma wanda ya san ɗariƙa ya san abubuwa da ke cike na kafirci kuma ya ci gaba da yi aka yi masa bayani to wannan kafiri ne aka mai bayani irin su wahadatul wujudi su alhaqiqatul muhammadiyya su alfana'u da alwusulu duka aka yi mai bayani cewa faga abubuwan nan ta karanganta salatul fatih din ga yadda take ga asalinta an ce sai ka yadda wahayi ce sai ka yadda zancen Allah ce sai ka yadda tafi duk wani salati falala duka aka yaye mai kura amma duk da haka da ya ce shi inna hahuna ƙa'iduna ta wannan gaga kafiri ba musulmi ba ne au su'e hibzihi ko kuma abu na goma shine ya zama yana da mummunar harda yana da mummunar harda ma'ana hardarsa wato tana da matsala ta yi muni sosai yakan haddace abubuwa ba daidai ba akan ce zaidu sai ya je ya haddace amuru akan ce assalatu ya je ya haddace azzakatu akwai su abinda malami ya faɗa daban abinda suka riƙe a kwakwalwarsu daban ko kuma a'a ya riƙe daidai amma bayan kwana biyu kuma ya manta irin su masu kasu kasaratun nisiyani din nan eh to wannan kenan ko kuma abin da aka faɗa ba haka ya haddace shi ba an gani sai kalbin abin da ya haddace ya fara haddace abin da yake ƙarshe na maganar sannan abin da yake farko ya juya abin to duk wannan yana da matsala a hardarsa da ana buƙatar rawi ya zamo mai cikakkiyar harda in ya ji abu yadda ya ji shi haka zai haddace shi an gane bila ziyadatin wala nuqsanin wala tahrifin wala tabdilin yadda ya ji abu haka zai haddace shi ba zai ƙara harafi ko ya rage ba kuma ba zai canza shi a yadda ya ji shi ba to wannan shi ake bukata a riwaya da fatar an gane so da haka irin masu cewa ina zaton kaza malam ya ce to kaga su ba sa kallayi to da zato za a gina addini to mafi sauƙi ma kai ya yi magana don in ya yi magana to wanda yana jayo dalilin da zai sa a soke shi gobe ko ya faɗa ko da gaskiya ya kawo ko daidai ya kawo ba za a karba ba to fal'awwalu to waɗanga abubuwa guda goma da malam ya ambata za mu ga biyar duka a ɓangaren adala ne kamar na farko an ya kuna likazbin rawi kaga wannan yana babin adala ko? aufiskihi shi ma yana babin adala ko? auja halatin shi ma yana babin adala ko? yawwa auja halatin eh yana babin adala don ba a karɓar shaida wanda ba a sani ba da ya kan yi mutumin kirki ne kan yi mutumin banza ne au bid'atin ko bid'a ko to wanne ne na biyar hmm eh a mukhalafatihi sabawarsa da ya yi ga sika kaga nan ba har da sa an ka soka ba abinda aka soka shine shi adalcin shi ya saba ma wanda ya fi shi zama adili da wannan duk bangaren adala suke amma tuhuma ko fushi galadihi ko gafilatihi ko wahamihi ko su hibzihi to wannan su kuma suna bangaren harda ne to su malamai suka ce in suka faru nan ne ake iya samun wato in rawi ya samu buta ba sai kaga an karfafi hadisinsa ya zama alhassanu da gairihi amma da sharaɗe in har daɗin ba ta yi muni ba in ba ta yi muni ba sosai to shi ne ya ce fal'awwalu farko al-maudu'u shi ake kira da maudu'i can da ya ce imma an ya kuna likazibin rawi to shi ake kira da al-maudu'u wanda mai shi ya ƙirƙire shi wasani na biyu almaturuku shi ake kira da almaturuku wato maturukul hadisi kamar muttahamun kenan almuttahamu bil kadhibi wanda ana tuhumarsa da yin ƙarya to shine zaka ji malamai sun ce maturukul hadis ma'ana malamai gaba ɗaya sun haɗu cewa a ƙyale maganarsa ka a karɓe ta saboda mi ana masa tuma da yawa annabi ƙarya duk da ba a kama shi ba to amma an samu ƙarina wadda tana iya yi yawa annabi ƙarya wasalisu sai na uku shine almunkaru shake kira da munkari can da ya ce an mukhalafatihi to anan eh na'am aw fushi galatihi ko aw fushi galatihi aw gaflatihi ko aw fiskihi aw wahamihi aw wahamihi duk waɗanda suna babin da uku ne to duka su hadisin su ana kiransa da almunkar eh munkari to shi mukhalafa ya danganta in asalin sarawi din da'ifi ne sai ya saba masika to riwayarsa ta zama munkara in kuma siƙa ne ya saba ma wanda ya fi shi zama siƙa to riwayarsa ta zama shaza kamar yadda ya gabata a baya eh to wannan shine kaga shi mukhalafa zai iya zama wa maganarsa ko kuma riwayarsa munkara ce wato eh ko shaz ko ta zama munkara ko shaza to shine yace ala ra'ayin amma fa wannan bisa ga wani ra'ayi wasu malamai ne suka suka ce shi ba riwaya sai riwaya ce munkara wanda kuskurensa ya yi yawa da kuma gafala ɗinsa da kuma fasikancinsa da kuma wahaminsa da kuma mukhalafarsa tuwa ka zarrabi'u haka shi ma na hudu wal khamisu da na biyar su ne waɗanda muka ambata to duk malamai sun kira riwaya su da riwaya ce munkara sun malwaham sai wahami sai ce in tuli'a alaihi idan an leƙo alaihi a kansa bil ƙara'ini ta hanyar dalilai wa jam'i turuki ko aka kuma tattara hanyoyin to falmu'allalu to riwaya sai ita ake kira da almu'allalu eh abin illantawa idan an samu rawi wato yana da yana da wahabi a cikin abin nan dinsa eh kuskure ya auku a cikin ba da labarin ga riwaya to shi ake kira da almu'allalu summa al-mukhalafatu sai mukhalafa in kanat bi tagayyir siyaqi to idan ya zamo an samu canjin siyakin hadisi famudu rajul isnadi to wannan shi ake kira da al'idiraju fil isnadi in alayin isnadi ne kenan aka samu ya dan canza wani abu ya dan shigar da wani abu cikin isnadin wanda bai kamata ya shigar da shi ba ko kuma wanda baya ciki to wannan sai a kira shi da al-idraj bil isnad kamar yadda shi ma ana samun sa a matani eh shigar da wani abu a cikin matanin hadisi wanda bai cikin asalin hadisi magana ce tashi ko ta wani daga cikin ruwatu to shi ma ana kiransa da al-idraju fil matni ana samun shi a matani ana samun shi a isnadi summa bi damji mawqufin bi marfu'in fa mudrajul matani to kaga in aka gwamaye mawqufi da marfu'i wuri daya maganar annabi da maganar sahabi sai aka haɗe su aka nuna kamar magana ɗaya ce to fa mudrajul matani wannan shi ake kira da idraji a matani eh saboda an shigar da wata magana wadda ba ta annabi ba to wannan shi ma duk akwai shi duk akwai shi wani zubin sai ka ga sahabi ya roci hadisi daga annabi to in ya zo karantar da almajiransa sai faɗi wata jumla ko wata ibara wadda kila ƙarin bayani ce akan abin da ya gaya musu daga annabi an gane? to su ma sai su faɗe ta sai su faɗe ta to na ƙasa in suka zo sai su ɗauka cewa ai da waccan da wannan duka zancen annabi ne su ma sai su rawaice ta haka to amma ta hanyar bincike da biyar diddigi sai malamai su gano a kaza shine na annabi kaza kuma shine ba na annabi ba eh kamar jimlar faman istata'a minkum an yutila gurratahu falyaf'al wasu suka ce wannan jimla ta Abu Huraira ce eh ba ta cikin asalin me mata da hadisi cewa inna ummati yud'auna yawmal qiyamati gurran muhajjalina min athar alwudu suka ce to wannan shine iya maganar annabi amma faman istata minkum an yi tsila gurratahu sharhi ne na shi abu huraira yake wa almajiransa a zancen wasu malamai kamar su shekul islam ibn taimiyya eh ya faɗi ta ne domin ya ƙarfafe su cewa su yi ƙoƙarin kulawa da wankin gabansu don sun zo alwala eh to wannan shi ne wasu kuma suka ce a ba idiraji ba ce abinda dai jimla take nufi a kyautata wankin gabai ba wai wuce mahallin ƙari ba wuce mahallin da aka iyakance a yi ƙari wasu kuma malamai suka ce a wannan ba zai yi ta zama maganar annabi ba saboda a gurra ba a samun gurra ga hannu ko kafa ana samun gurra ne ga goshi to a matsayin annabi na fasihi ba zai ya ce kuma a tsawaita gurra kuma ya yi umumi ba sai nuni kan cewa kenan hadda kafa ita ma tana da gurra hannu shi ma yana da gurra ai ba zai yi ba ka gani to wannan shi ne to Allah ya samu dace nan za mu tsaya insha Allah muka dawo wani darasi sai a tashi aw bi taqdimin wa ta'khirin fal maqlubu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته